الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب الخروج في طلب العلم wannan babin na sha tara a cikin wannan littafi mai albarka na sahihul bukhari zai mana magana a cikin fita don neman ilimi ma'ana tun da ya kawo maganar alhurus da kuma abin da zai iska shahadi da shi na hadisi ina nufin fita barin gari in bukatuwan haka ya kama ma mutum zai je neman ilimi su ya bar garin da aka haife shi ko ya rayu a ciki to ba laifi ba ne kuma abu ne da yake daga cikin sunnan annabawa sai ke cewa warhala jabir bin abdullahi al'ansari sai na jabiru ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala sallan ya hau abin hawa masiratu shahar tafiyan wata ɗaya ila abdullahi bin unaisin fi hadisin wahidin ya tafi zuwa ga abdullahi dan unaisin don ya ji hadisin annabi kwaya ɗaya da shi bai ji daga annabi ba amma an ce mai abdullahi dan unaisin ya ji hadisin ya ji hadisin ne daga bakin tabi'ai ba daga bakin sahabbai ba sai aka ce mashi to ai hadisin daga abdullahi dan unaisin da kuma yanzu gashi nan yana raye a misra ya sayi raƙumi don ya tafi misra ya ɗauki guziri don ya je ya jiyo hadisi guda ɗaya na ma'aiki alaihi salatu wassalam mene yasa su su jabiru suka yi haka saboda mahimmancin ilimi a wajensu ɗaya kenan mahimmancin zancen annabi a wajensu da yadda suke kwaɗayin su ji zancen ma'aiki da kuma ulu sanadi wannan suna daga cikin hikimomi guda uku da sai na jabiru dan abdullahi ya yi haka a hadisin wannan asari na jabiru dan abdullahi imam al-baihaqi ya fitar da shi sannan hadibul bagadadi shi ma ya fitar da shi sai yake cewa haddasana abu qasim ya yi mana hadisi shine khalidu bin halil kali himsa alkali ne a garin himsa ya yi mana hadisi wannan abu qasim din khalidu bin kulli Bukhari ya yi ruwaya a wajensa sai imamin nisa'i su su biyu ne cikin malaman hadisi kadai suka yi ruwaya daga wajensa suka riske shi amma raguwar malaman guda hudu daga musulun zuwa ƙasa ba su riske shi ba ba su sadu da shi ba ba su yi ruwaya a wajensa ba kuma malamai sun ce ajinsa a wajen ilimin hadisi shine saduki sai shi kuma yake cewa dasana muhammad bin harbin muhammad dan harbin shi ma duka malaman nan guda shida sun fitar da hadisansu a cikin littafinsa sai ce haddasana al-auza'i auza'i gani na an ta'arifi ahbarana az-zuhri shi kuma auza'i yake cewa imam az-zuhri yayi mana hadisi an ubaidillah bin abdullah bin utba wannan auza'i din shine wata rana yake cewa naji an ce wani dan bid'a ya bayyana a kufa ka ji malaman da na Allah wa yake nufi shine abu hanifa sai abdullahi dan mubarak shi almajirin abu hanifa kuma almajirin auza'i ne sai ya ɗauko fatawa sai ya zo ya ce mashi akara makallahu menene matsalan kaza sai yake cewa matsalan kaza kai ban san wannan hukuncin ba sai shagargari sai ce akram kalla na ku san wannan matsalan da na kawo maka sai ce to faɗa ina sai ce lallai kam sai ce wannan ba karatun ka bane a ina kai sai ce wajen wani mutum ne ana ce mashi Abu Hanifa sai ce wanda aka zo aka ce min dan bid'a din nan sai ce shi fa akrama kalla sai ce Allah na tuba yace zan kokari a ce in haɗu da shi kuma suka haɗu to kaji mutanen Allah in an kawo musu zato kan mutum suka ji abin da ya wanke shi sukan sauka akan wannan zato din kuma wannan daman ka'idan malamai na Allah kenan da suka nishi amma dan irin wannan shine galibi abin da ke yawo a bakunan mutane wani bai san mutum ba bai zauna da shi ba bai mu'amala da shi ba kawai ya ji an faɗa kaza a kansa kuma shi bai shiga wannan abin da ido ba amma zai ɗauka yana shishitawa yana yaɗawa da shi ya manta cewa Allah zai tambaye shi abin da ya isa Allah ka yafe mana sai ke cewa an ubaidillahi bin abdullahi bin utbati bin mas'ud ali bin abbas annahu tamara huwa wa hurr bin qais fil hisn al fazari a ibn hisn al fazari da abdullahi dan abbas da hurr dan qais sun yi sabani ko in ce sun yi gaddama akan mas'alan cewa a fi sahibu musa akan wanda suka yi tafiya tare da annabi musa shi abdullahi dan abbas yana cewa hidiru ne hurru dan kaisu kuma yana cewa ba hidiru ba ne kaga yana daidai da hadisin da muka kwana satan da muka wuce sai dai kawai dan bambancin ma'anoni kaɗan fa marra bihi ma ubayy bin ka'ab sai ubayy dan ka'abu shi ma sai ya wuce da su fa da'ahu ibnu abbas sai abdullahi dan abbas sai ya kira shi fa kala inni tamaraita ana wa sahibi haza wanda na faɗa kaga yana daga cikin adabul qiwar tsakanin abokan gaba ko kuma abokan da suka samu bambancin fahimta sai ce mun samu saɓani da ni da wannan abokin na gaddama fa suke akan wannan shi ke da gaskiya wannan bai da gaskiya akan kowanne zai tsaya a hujjar shi zai iya faɗa da uwan shi amma da ya zo za a raba musu gaddama sai ce saɓani muka sama da aboki na wannan shine har satin da ya wuce da makaranta ya ce kaga yadda adabul kiwar yake ba misali mutum ya kafurta wani ya aibata shi ya sakan masa miyagun maganganu wadda misali ba tare da hujja ba sai don sarrai da kuma neman isti'ila sai yake cewa fi sahibu musallazi sa'ala sabila ila lukiyihi wanda ya nemi ubangiji ya hada shi da shi ko kuma hal sami ita rasulullah ya suru sha'anahu kaji annabi na faɗan wani abu daga lamarinsa fakala ubayyi na'am ubayyi ya ce na'am eh sami nabiyya يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل واللوكتي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام yana karatu cikin banu Isra'ila sai wani mutum ya zo mashi faƙala a ta'alamu ahadun a alamu minka ko ka san wani wanda ya fi ka sani kala sai shi sai na Musa alaihi salatu wasallam sai yake cewa la ban san shi ba wanda muka wuce dai a baya ba sai mun koma kan maganansa ba ba Allahu azza wa jalla ila Musa bal abduna fidiru sai ce a'a bawon mu fidiru fas'al sabila ila liqihi wannan shine muhallin shahidi shine muhallin nizai abduna fidiru a bawon mu fidiru kaga ya raba musu cewa fidiru dai shine wanda waqi'a ta faru da shi fas'al sabila ila liqihi ka nemi saduwa da shi faja'ala Allahu lahul huta aya Allah ya sanya kifi a matsayin aya wakila lahu idza faqatta huta farji fa innaka satalqahu duk inda aka nemi kifin nan aka rasa a nan zaka hadu da shi shine inda shi kuma yace mahalimin na fa'atina gada ana ko faqad laqina min safarina haza nasaba to misali wannan shine abin da shi ma ya faru fa kana Musa salawatullahi alaihi yattabi'u asarul hutu sai suka zama suna bin gurabun kifin nan filbahar a kogi faƙala fatan musa li musa shine yusha ubin nunu ya ce a ra'aita iz awaina ila saharati ba ka ganin cewa ba ma koma baya wajen fan dutsen nan ba fa inni nasitul huta na mance da kifi din amma wa ma an salini illa shaytanu an azkuru ba kowa ya mantar da ni ba sai shaydan ba bai ce Allah ya mantar da shi ba a shaydan ya mantar da shi an azkuru qala musa zalika ma kunna nabdi sai na musa ya ce ai abin da muke nema kenan fartadda ala afarihima kasasa sai suka koma baya don kokarin bibiyan labarin abin da suka bari fa wajada hadiran sai suka samu sayyidina khidir alaihi salatu wa fakana shi alaihi ma ma qasallahu fil kitab sai ce lamarin su dai shine abin da ka sani Allah ya bamu labari a cikin littafin Allah babu falalu man allima wa allama wannan babin zai karantar da mu falalan wanda ya nemi karatu bayan ya nemi karatun kada ya kunshe shi shi kadai a'a ya sanar shi ma ya sanar da abin da ya sani saboda amfanar da al'umma da yada da awan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace haddathana Muhammad bin Ala'i Muhammad dan Ala'u ya mana hadisi shine ana ce mashi Abu Abu Quraib alkunyansa kenan قال تيجي حدثنا حماد بن أسامة albasari ai alkufi afwan amma da dan usama alkufi yayi mana hadisi shi ma ana ce mashi abu usama wannan sanadin duka har kan abu musa al-ash'ari duka mutanen kufa wannan yana na maka ka zaman buhari a kufa da neman karatun sa a kufa kaga misali irtihali din da yake na babin abin da ya wuto da mu a baya sai ke cewa an buraida bin abdullahi daga buraida dan abdullahi shi ma suka nema amuni malamai shida sun yi ruwaya a wajensa an abi burda sanadin hadisin ya tike zuwa ga abi burda an abi musa daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam mun san dai shi abu musa al-ash'ari da mun ya koma kufa da zama saboda dalilan da aka kai shi can sai ke cewa masalama ba asanillahu bihi min al-huda annabi yana tamsili yana ba da misali a cikin ababen da sahabbai za su gane shi yasa misali ba laifi bane malami dan ya buga misali Allah ya buga misali masali kaza masali kaza masali kaza haka Allah yake ta kawo a cikin Qur'ani sai yake cewa masalama ba asallahu bihi min al-huda kwatankwacin abin da Allah ya aiko da shi na shari'a wal ilmi da ilimi ka masalil gaisi kwatankwacin shi kaman kwatankwacin ruwan sama ne asaba ardan da ya saukan makasa ma'ana ya sauka a zuciya shi kwatankwacin ilimin da manzo Allah ya zo shi da shari'a tamkar ruwan sama ne shine ma'ul iman da ya sauka a cikin zuciya shi kuma zuciya shine kasan da ake nufi sai yake cewa fakana minha naqiyatun daga cikin nau'in kasan da ruwan ya sauka akwai naqiya shine misali kasan da take misali kaman taba tabo ko jigawa jigawa qabilatil ma'a ta amshi ruwan fa anbatatil kala'a wal ushuba sai ta tsarar da ciyayi da ganyayyaki suna cewa misali shi alkala'u shine misali wanda ya zama siga na umumi kowane irin nau'in ciyawa zai iya kiran shi da alkala al'ushubu kuma shine ciyawa amma wanda ya riga ya bushe a kafir mai yawa wa kanat minha ajadibun daga ciki akwai kaman yambu yambu wadda misali amsakatil ma'a ita da ta kama ruwan sai kasance an haƙa kamar rijiyoyi kenan fa nafa Allahu bi hannasu Allah ya amfanar da mutane fa sharibu wa saqaw wa zara'u suka sha su da kansu suka shayar kuma har suka yi shuka wa asabat min hada'ifatin ubra Allah ya kiyaye wannan abin da Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi da ya saukan mu wasu mutanen daban inna ma fi yaqi'an ita faqo ne la tamsukul ma'a na farko dai ba ta amsar ruwan wannan ta shabbahawa ne tasbihi ne na manzon Allah da halin kafirai da ba su amfana da abin da manzon Allah ya zo da shi ba la tamsukul ma'a ba ta riƙe ruwan ba wala tumbitil kala'a ba ta tsarar da ciyawa ba fa zalika masalu ma fuqiha fi dinillahi wannan shine kwatankwacin wanda ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba asanallahu bihi ya amfani da abin da Allah ya koyar da shi fa'alima wa allama shi ya nemi sanin ya sani wa allama kuma ya sani ya sa wannan yana nuna cewa ko hadisi ɗaya ka sani hadisi ɗaya kai ma Allah godiya wani bai san shi ba ka kuma nuna ma Allah ganin martaba da girman abin da ya maka kai kuma ka yi ƙoƙari wannan hadisin ka ɗaiɗaita shi cikin al'umma a amfana da shi sai yake cewa masalu mallam yarfa bi zalika ra'asan kwatankwacin wanda bai daga kai ya zuwa ga abin da na zo da shi ba walam ya kabal kudan lagi bai amsu shiryan Allah ba allazi ursultu bihi da aka aiko da shi wannan shi kuma yayi tanasuli har ya zuwa bayan manzon Allah na daga cikin magadansa a cikin ilimi shine misali kwatankwacin haka kwatankwacin wanda ga ilimin amma shi na ganin shi zai ilimin ya tsara ya zai amsa ko kuma shi na ganin kawai ya wadata da abin da yake da shi shine manzo Allah yake shabbaha wannan قال أبو عبد الله إمام البخاري كي شوى قال إسحاق وكان من هذا إفة قيلت الماء ممكن قبلت أو أن شروان شي سيتي قيلت الماء قاء يعلوه الماء شين مثالي قاء شين توقفوا الروا وصبصف مستوى من الأرض شين مدينة تنقصة باب رفع العلم وظهور الجهل وأن باب زي ما أنا مجانا كان دوك إلمي دزي فارو أكرشن دنيا الله يكيا يمو وظهور الجهل da bayyanan jahilci qala rabi'a rabi'a yake cewa la yanbaghi li ahadin indahu shay'un min al-ilmi an yudayyi nafsahu rabi'atu ra'ayi yake cewa bai kamata duk mutumin da ke da ilimi ya walakantar da kansa ba sashin malamai sun kai sun komo kan wannan ma'ana Allah ya yi ma mutum ilimi ya kasance ba zai faɗa gaskiya ba wasu ce shine walakantar da kai wasu ka ce a misali mutum ya kasance ya ba da kanshi wajen neman duniya da 'yan duniya gashi Allah ya ɗauki sirrin zatinsa gadon manzan Allah ya ije a cikinsa a rika samun shi misali ya zama karen 'yan siyasa ya kasance ko kuma ya zama misali bawan hadimin fada ba laifi ba ne malami ya yi mu'amala da 'yan siyasa amma almuhimmu shine isar da sako a zuwa gare su in sun ji falillahi alhamdu in ba su ji ba ya sauki ko kuma ba laifi ba ne malami a same shi na mu'amala da 'yan fada su ma misali ya isar musu da sakon manzo Allah amma in zai zama mudahimi na tsoron su dan abin hannunsu yana ganin banna ba zai iya faɗa ba to ya zama ya tozarta ilimi ya kuma tozarta kansa sai yake cewa haddasana Imran bin Maisara Imran dan Maisara al-Basri ya mana hadisi shi ma wannan daga Imam al-Buhari kadai sai Abu Dawud suka yi ruwaya a wajensa sauran malaman duka ba su yi ruwaya a wajen shi ba sai yake cewa haddasana abdulwarisi abdulwarisi ya mana hadisi an abi tiyali daga abu tiyali an anas bin malik daga anas dan maliku kala kala rasulullahi manzo Allah ya ce inna min ashara'is sa'ati yana daga alamu da ke nuna kiyama ta kusa tashi an yi rufa ilmu za a ɗauke ilimi ta misali ilimin ne za a ɗauke shi haƙiƙatan koko majazan ne saboda abin da zai baka mamaki a yanzu ne ilimi ya fi yawa a yanzu ne ilimi ya fi gangarawa to amma gashi ana maganan ɗauke ilimi shin ɗauke shi a ma'anansa na hakika ko ko a zai iya ɗauka ma'anansa na hakika an ɗauke saboda kamar yadda hadisi yake cewa ya fito da zahirin hadisin sai yake cewa a inna Allah la yaqbalu al-ilma intiza'an ko walakin yaqbiluhu bi mautil ulama Allah yana amsan shi ne da mutuwan malamai har wannan suke cewa misali kaga kalubalen masu neman karatu malami malamai na mutuwa kai kana gani kuma kai baka ba da gudunmawa wajen sa ta baibayi ma ilimin su ka togace ka jawo ba to shikenan kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda suna faɗa maula mushi ibrahim yana cewa mautul alimi sulmatin fitini idan malami ya mutu an samu rotsi addini kalla ma malami ya mutu kaga a gidan shi an mai da irinsa da wuya wannan abin in ka lura da kyau wannan wani al'ada ne na Allah to ko sabidda su ɗaliban da 'ya'yan ba su bi gwadabin malaman ba ne iyayensu ko ko a halin zamani ne ya hukunci a kansu sabidda kila magabatan suna da tsarkin ninya da tsarkin abinci waɗannan ababe ne guda biyu da yake tasiri cikin ilimi tsarkin ninya da tsarkin abincin da mutum yake ci ina taimakawa wajen ilimi kwarai sosan gaske za ga kuma misali abubuwan suna ta lallacewa suna ƙara baya suna ƙara baya Allah dai ya fi mana Allah kuma ya sa ba mu a cikin wanda za su taka rawa wajen mutuwan ilimi albarkan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yake cewa waya subuta jahalu jahilci zai tabbata a da masu mulki da shugabannin al'umma masu malamai ne in ka zo ka faɗa musu gaskiya yanzu misali kamar Mansur lokacin da yake zaune a fadan shi wani malami mudahini ha'ini da ya zo yana neman abin duniya zai ma manzan Allah zai faɗi hadisin annabi saboda ya ga sarki na son wasa da kuciya sai ya ƙara kuciya a cikin hadisin ma'aiki ya ce yanzu har sona da abin duniya ya sa dalili na aima annabi ƙarya ce daga yau na daina wasa da kurciya kwata-kwata sannan ya kuma malamin horo kaga inda ba malami bane shi sarkin sai ya amsa an yabe shi a yanzu an karfafi abin da yake so kuma abin da malaman ke yi kenan sai a sai a kawata ma mai mulki karyan shi tare da bashi hujja da ayan qur'ani ko da hadisi wannan yana daga cikin aikin malamai Allah ka yafe mana Allah kada ya jarabce mu da wannan albarkan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa yashrubul hamru manzo Allah ya ce a zamanin za a sha giya wa yazharu zina sannan zina zai bayyana haka sosai kaga wannan hadisin in ka lura da shi latifan akwai wani ma'ana da ke nuna cewa daruratul hamsu duka suna damfare da wannan hadisin a ƙarshen zamani za a rasa su saboda ababen da addini ya zo ya kare shi ne addini rayuwa nasali dukiya da kaman ko menene ɗayan ma a ɗayan ya kwanta mu to idan ilimi ya ɗauke to ina addini kaga babu addini sannan idan shan giya ya ɗaiɗaita kaga hankali yawa afuwan hankali hankali zai gushe wajen mutane sannan mutum zai afka ma zina ga kuma zinan ma ya fito da shi zahiri daga nan nasali ya dangane ya riga ya yanki Allah ka kiyaye a wa haddathani musaddadu shine dan musarhadu haddathani yahaya shine yahayal ansari yaya bin sa'id al-ansari an shuba shine shuba dan hajjaj an qatada an anas bin malik qala la uhaddithannakum hadisan la yahaddithukum ahadun ba'di anas dan maliku yake ce zan karanta muku hadisi wannan hadisin bayana ba za ku kara jin shi a wajen kowa ba to kila suka ce yana nufin saboda a lokacin da sayyidina anas zai wannan hadisin duk sahabban annabi da suka rayu a basara sun kare saboda anas dan maliku ya mutu ne hijiran manzon Allah na da shekara 93 shine karshen sahabin da ya mutu a basara yana dan shekara goma mahaifiyarsa ta ɗauko shi ita ce misali ta kawo shi wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sai da ummu sulaimi ta kawo shi ta ya rasulullahi ga anas nan ya maka hidima Anas ya ci gaba da yin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hidima na lokaci masu tsaho bai rabu da Annabi ba sai da mutuwa ya raba su sai da mutuwa ya raba shi da ma'aiki alaihi salatu wasallam ko manzon Allah ya masa addu'an albarka yace Allah ka yawaita dukiyar shi ka bashi tsafar rai waɗannan duka ya bayyana zahiri an gani a kansa addu'an manzon Allah ya ce kuma Allah yake cewa Allah ka yi mai albarka a 'ya'yansa ya ce tsakanin ɗa da jika da hannunsa ya binne guda ɗari sannan kuma ya mutu ya bar 'ya'ya wajen kusan kai sittin ko hamsin a haka ya rayu saboda albarkacin addu'an manzan Allah wannan mutumin mai daraja irin wannan shine wani tsinanne la'ananne a sifika yake zagin wanda ya zauna da annabi ko ruwa kawai ya taɓa ɗaukar manzan Allah wannan kaji nauyinsa shi ke ɗaukar manzan Allah buta in zai kewaya shi annabi kan aika ya masa cefane a gida shi ke zama ƙofar manzan Allah in an zo neman manzan Allah ya je ya faɗi an zo nemansa ya zauna da manzan Allah ya wannan tsawon rayuwa saboda wani bukata nashi nafsaniya kai baka gan shi ba baka yi zamani da shi ba baka riske shi ba amma ya rasa wanda zai zaga sai wannan mutumi hadisan shi guda ɗari uku da goma sha takwas ne a cikin Buhari da Musulun. Hadisinsa a cikin Buhari da Musulun guda ɗari uku da goma sha takwas. Wanda wai fa suke cikin wannan littafin hadisansa kuma wanda aka tantance dubu ɗaya da ɗari shida ne da motsi wani ruwan an ce dubu ɗaya da ɗari biyar. Yana cikin mutum hudun da suka suke mukassarai wanda suka fi kowanne yawan hadisi. Wanda suka ɗauko ilimi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. don haka misali duk wanda zai ki sahabin annabi kai faɗa da shi ka kishi ba laifi ba da ba din su ba ilimin da shi mai takaman yake faɗa da ba din su ba da bai sama ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu ya tsare mana imani kuma a cikin wannan hadisin ɗari uku ɗin da suka ɗauko daga manzon Allah da goma sha takwas Imamu Buhari a cikin Buhari akwai hadisi tamanin nashi Imam Muslim akwai hadisi saba'in nashi a cikin Muslim sannan sun haɗu a hadisi 166 inda suka haɗu misali wajen ruwaya a wajensa Allah ya kiyaye mana imani Allah ya kiyaye mana imani sai yake cewa a zina haddasa sai yake cewa min asharatis sa'ati ko ba wanda zai muku wannan hadisin sai ni saboda misali kamar yadda na faɗa duk a shine karshen wanda ya mutu a basara daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ina cewa min ashara'is sa'a yana daga cikin alamun kiyama an ya killal ilm ilimi yayi karanci malamai suka ce idan har dalibi na neman karatu insha Allah ilimi ba zai karanci ba kuma wannan har ila yau wallahi alazim in ka lura da kyau a zancen manzon Allah akwai bayyanan ala na zamani akwai bayyanan alan zamani talwihan da yawa lokacin da mutum ya kamata ya ba zuwa makaranta wani yana gaban bidiyo wani yana gaban tv wani yana wajen sauraron labarai wani yana amfani da waya kaga wasu ala sun zo da za su hana ma mutum sukunin zuwa makaranta zancen annabi ya gazgata ko bai gazgata ya gazgata a da mutanen da ƙoƙarinsu abincin da za su kawo a gida yau kawai amma na yanzu ƙoƙarinsu me za su tara to wannan tara da za su sai shi ma dan uwa ko makoci sai ya tunanin wani in ya fita gida bai dawa tun dare ni ma bari in yi irin nashi shikenan ba lokacin zaman karatu malami zai zauna a zauren shi har ga dare gari ya waye tun safe har yamma ba ɗalibin da ya zo karatu yana nan yana nan damuwan ya tara ilimin ba a zo an ɗauka ba kila har zuciyan shi ya buga ya mutu ɗaliban ba su zo ba shi kuma yanzu ya tafi da abin shi ilimi ya ƙare ko ba zai ƙare ba an ɗauko hanya Allah ya kiyaye mana imani a an yi killar ilimin wai zuharar jahalu to daman idan ba ilimi ai sai jahilci in ba ilimi sai jahilci saboda ilimi shi ke gyara rayuwa saboda shi fitila ne fitila ne wani za ka ba zai bar abin da yake don Allah ba amma kar a ce malam wane yana fa kaza kawai sai ya bari saboda misali kan mutane an ce wani bawan Allah ya je wajen shehinsa sai yake ce masa ɗana yana saukan ƙur'ani a dare ɗaya sai ce a dare ɗaya ce alhamdulillah alhamdulillah sai ce to amma abin da nake so ka je ka ce masa gobe malamin ka zai zo ya saurari karatun shi da daddare baban ya dawo sai ya ce masa malami na ya ce zai zo ya saurari karatunka da daddare amma ba za ka gan shi ba zai tsaya a waje ya yi karatu dikin dikin dikin dikin sai aka samu izifi arba'in maimakon sauka sai da gari ya waye ce baba an malam ya zo ya ce ya zo amma arba'in aka sama sai ce to shagargai sai ce ka je ka koma ka ce mashi shi ma malamin naka malamin shi zai zo zai gayyato malamin shi zo saurara ya ƙara gyara karatun ya yi shi dikin dikin aka samu ishirin da gyar sai ce mashi to gobe ka ce mashi manzan Allah ruhaniyan shi zai zo ya ji karatun aka samu goma da kyar sai ya ce mashi to ya zaton shi in kuma Allah na gaban shi yana karatun yana jin shi annabi na gefe yana jin karatun nasa fatiha ta gagara kaiwa yana yi yana kuka sai Allah ya masa fatahi ina fatan an fahimta wani magana ne nan na kawo saboda misali wani ababen da yawa rashin muraƙaban Allah ke bata mana aiki sai mutum ya rika ganin yawan aikinsa abin da sahabbai suka fi sauran mutane da shi kenan muraqaba da mushahadan Allah sai ga misali aikin su bai ta kara ya karya ba amma imani ya cika kirji saboda alam ta alam bi anna Allah yara Allah yana ganin motsin ka duk inda kai to wannan wani kamar latifiya ne da zai ba yu zuwa ga mutum ya zuwa ga itikanin aiki shine maganar da na kawo malami idan za a ce ai malam wannan kaza zai gyara to ina zaton ka Allah ne ke kallo da yawa rabkannuwa ga Allah shi ke bata mana rayuwa shi ke bata mana aiki Allah ka gyara mana Allah ka kiyaye mu za mu iya shiga babi ko lokaci yayi alhamdulillah